أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta goma ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1446 wanda shi daidai da goma ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratun nisa za mu tashi aya ta ta nawa tamanin da tamanin daidai ko na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
بسم الله الرحمن الرحيم a ayar da Allah madaukakin sarki ya kawo ta kafin wannan aya kafiran makka kafiran makka suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kage da ƙarya suna cewa duk wani abin da ya same su mara kyau daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanan duk wani abin da ya same su mai kyau to daga wajen Allah ne Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu duk abin da ya same su mai kyau to daga wajen Allah ne mara kyau ma kowanne ya same su to sakamakon aiki da suka aikata ne wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da alheri ya zo wa duniya shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ce wa ma arsalnaka sai ya ce illa rahmatan lil alamin bai ma kebance musulmi ba ya ce ba mu aiko ka ba sai dai don ka zama rahama ga dukkan talikai so babu wanda zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama masa rahama ba kowa da kowa akwai wata kissa ta mala'ika jibrilu wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tambayar mala'ika jibrilu yake cewa Allah ya ce bi aiko ni ba sai dai na zama rahama ga dukkan talikai ya ce kuma abin ya shafe ku ya ce har mu ma ya shafe mu in ji mala'ika jibril ya ce da ba don zuwan ka ba da ban san matsayina ba da ban san matsayina ba amma zuwan ka rahama ne ma ta shafe ni na san matsayina to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce man yuti'ir rasula magana da Allah wanda duk ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah dan haka bin Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in bin Allah wanda duk ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ya bin Allah wanda duk ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ya bi Allah saboda shi a dan sallallahu alaihi wasallam la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duk abin da ya faɗa dama Allah ne ya sa shi da haka kaga yi masa biyayya yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ne Allah madaukakin sarki ya ce wa man tawalla wanda duk ya juya baya fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka daman ka zama mai kiwo a kansu kun ga wannan aya wato ba wanda ya kamata ku faɗaka da ita kaban masu wa'azi annabi Allah ya ce masa wanda ya juya baya shi ke daga kyale shi ta muhimmanci sai ka zama mai kiwo a kan shi to in har an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yaya kuma mai wa'azi kai da ba wanda ya aiko ka to wa ya aiko ka na kaga kenan kai ne min babu aula kai haƙuri kai wa'azi in Allah ya sa an gane shi kenan abi ba a gane ba ba magana fushi kana zaki ko ka kana fusata cewa na dole sai an bi ko dole sai an gane hasalin gane wa'azi ma Allah ne yake bari a gane ai akwai waɗanda Allah ya yi alkawari gaba ɗaya zai tushe basirarsu ba za su gane akwai wanda Allah ya yi alkawari ya ce ayoyinsa ma ba zai bar su gane su ba Allah ya kiyaye su ne masu girman kai Allah da kanshi yake cewa ta asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq Allah ya ce zan dauke basirar su ba za su gane ayoyina ba za ta karantawa kawai ba sa gane me ake faɗi Allah ya kiyaye to Allah madaukakin suna wayar kulun wayar kulun
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
wannan Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin hali da munafukai suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nuna sun yi imani sai su nuna suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su nuna duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shi suke so duk abin da ya faɗa za a yi amma duk ƙarya ne haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu a majalisar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke munafikan ne kuma su ne suke zama kamar leader na kanzagi san dan kanzagi kuma haka yake faruwa yanzu ko a wuraren manyan mutane za ka ga wanda zai jagora komai shi zai bala sai ka tarar da ƙarya yake ba san alalin yake amma zai shige yi nan yi nan yi nan munafikai sai da suka wayi gari duk wani sahabi da zai zo yi abu na gaskiya sai sun soke shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi ƙarya kuma daman shi suke so su yi ta zugawa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai a kawo gudunmawa to sahabbai ba ba su da dukiya to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kowa na tunanin me zai samu a gida sai wani ya tuna fa yana da hatsi sai ya je ibo sai ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake da shi ke ya rasulullahi da to wani munafiki ya ce abin ya zama wasa kuma ina nufin da za a yi da wannan annabi ya ce a kawo abu ka je ka kawo wajen ana nan ashe wani sahabi shi kuma ya je ya gwangwaje bajintarsa ya je ya kawo kaya na fitan hankali ya zo kuma ya zuba sai wannan ya to abin ya zama riya kuma ko me yake so a yi uku na wannan ya kawo kaɗai ya ce ya zama wasa wani ya kawo da yawa ya ce ya zama riya to haka suke ta yi suke ta yi ko yaƙi za a tafi haka suke ta yi wa mutum sallallahu alaihi wa sallam wato zagon ƙasa Allah ne ma yake ta ko da za a je yaƙin yaƙin yaƙin badar a yaƙin uhud ko da za a je yaƙin uhud aka kama hanya ai abdullahi bin ubay bin salul shi ya yi sanadiyar wajen mutum ɗari uku suka koma cikin ɗari uku suka koma suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda komawansu cikin madina sai ya sa tsakanin musulmi ma ana ta jaye wasu ka ce kawai munafukai ne a kashe su suka ce a'a musulmai ne ba kullum suna tare da manzon Allah ana haka wanda har Allah madaukakin sarki ya ce kuma da kun yi munafikin da bi'a ce ya aka yi kuka rabu a kan munafikai kuka zama da magana magana ta haka suke ta yi kuma munafukan nan fa ba fa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fara ba an dai sanin an fi sanin su ne sun fi bayyana lokacin da aka koma madina amma ko annabi musa ai ya sha wahala da su eh ya sha wahala da su Allah madaukake sarki yace wa yaquluna da'atu idan suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ayi duk abin da ka faɗa za mu za mu yi biyayya Allah ya ce fa idza barazu min idan suka fita daga wajen suka fita daga gabanka to bayyata za a yi mutum min gairar da zai tafi sai su ji suna samuwa suna cewa ya ce za a yi kaza ya ce a je waje kaza ba za mu je ba na abin da ya faɗa mun dai amsa masa ne amma ba za mu je sai su ji canza maganar da suka amsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa za su shi dai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitu mala'ikun Allah dan da Allah ya ce yana rubutu yana mala'ikun sa ne suke rubutu mala'ikun Allah suna rubuta duk abin da suke kimsawa da daddare na munafurci kun san Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ma yantiqu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum baya furta wata magana face akwai mala'iku guda biyu damansa akwai raqib hagunsa akwai atid waɗannan mala'iku haka Allah ya sanya su ana ba wa kowanne a cikin su su koma aiki tare da shi ranar da mutum ya balaga ranar da mutum ya balaga ranar mala'iku biyu suke soma aiki da shi ba su daina wa sai ya mutu duk inda ka shiga samarar mala'ika tana da ƙarfi wallahi ba ta gogewa mala'ika yana nan yana ɗaukar hoton kowa da kowa duk inda ka shiga duk abin da ka yi yana nan wa ma kana rabbuka nasiya la baya mantuwa da haka Allah ya ce yana ana sanar duk abin da munafikan nan suke yi waɗannan mala'iku haka suke ta rubuta ayyukan mutane har ma wani hadisi yake cewa Allah zai sanya jagorancinsu akan mala'ika na hannun damu wanda yake rubuta aiki mai kyau shi ne oga shi ne yake ga mala'ika na hagu rubuta ko ka tsaya har ma yake wani lokaci in mutum ya laifi sai ce ɗan da ka samu gani ko zai duba kun ga mu yan gata ne ba eh sai a ce a ɗan jira ko za ka tuba in baka tuba ba sai kuma a sa rubuta ma zunubi ɗaya amma in kai aiki mutum kuma a rubuta ma lada goma to Allah madaukakin sarki ya ce ba a arid anhu ka kau da kai da gabarin su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dogaro ga Allah da haka mu ake gaya mu dogara ga Allah muna da karancin dogaro ga Allah abubuwa biyu suka zo suka mamaye wannan al'umma suka mana wato ɗaurin butan malam akwai rashin gode wa Allah akwai rashin da tawakkali ga Allah kawai mun zama kuma mafiya yawa waɗanda suke ba mu ba su suka samu suka ɗora mu a wata hanya har mutum yake gani kamar shi faɗin nan ba dama ne har aka mai da musulmi yanzu in yanzu in yau ya samu kuɗi sai ya ringa hira yana cewa kai hasan am very smart ka gane smartness yake gani ya sa ya samu kuɗi eh ya ɗauka wayo ne da shi ya iya abubuwa alhalin abin da ya shafi arziki babu wayo a ciki wallahi abin da ya samu ya shafi samu ba wayo a ciki ba wayo da ka sani inda ka san ka ce ba wayo gaba da ya ba kawai rubutun Allah ake tafiya a kai shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki sai ya bawa mai ilimi kudi sai ya bawa jahili kudi ba wanda zai sai bai saba ganin wani jahili da kudi wani na ko akwai ha ai shi Allah in ya tashi ka je ka samu ƙauye ƙauye da ka gani ƙauye da ka gani sai ka ga Allah ya yi mai kuɗi a ƙauye kuɗi na gaske ko birni in kana neman mai kuɗi ne shi Allah ya ka tona kuma haka Allah ya yi kuma haka za a yi shaka shi yake badawa shi yasa yake cewa abin na hannun shi kawai in kana nema ka nema a wajen shi Allah ka ba mu eh shi ne yake bayarwa za ka ga ya mutum ya zama ya yi ilimi ya yi wayo ya yi boko Allah ya hana shi kuɗin kuma haka zai ba yadda zai ya yi ta yawo ya yi nan ya shiga nan ya fita nan ya zai wani za ka gani can gararan ba ko firamare bai yi ba Allah ya ka gani da miliyan ɗari biyar na shi haka Allah yake kaga wanda bai je makarantar boko ba ya ɗauko turawa da kasan waje ma'aikatansa na? eh bature kuma haka bature zulla ya gane magana ko hau zai ke ya gane Allah ya kuka kuɗi ya zo ne ba na ka san lamarin neman kuɗi na su kuɗi ba su da yare eh wani malamin ne ya taɓa ce mana idan ka cika jaka briefcase da dala ya ce ko ina ka sauka a duniya na ya ce kowane gari ka ce ko da wani yare ka yi magana za a gane mai kake ne na ko mai ka faɗa za a gane za a gane sai an yi yadda za a yi a gane mai ka zo nema mai kake na Allah kowa wata kake yi sai sun gane za a yi ta daga masu basira ana gwada ma duk sai an gano saboda mai an san mai ake ne amma ka ji kana magana ana kura da shi ba mu gane mai yake faɗa ba na to ba komai kawai to Allah madaukakin sarki yace ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamo majibinci wakili na dan adam wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wani hadisi na wasu masu imani dan dukkan su imani ne gare su a cikin bani Isra'il wani mawadaci ne yayi tafiya sai guzuri ya yanke masa ya tafi wani gari yana neman wa zai ba shi rance sai wani mutum mai arziki ya je ya ce ka bani rancen dirhami dari ya ce a rance haka kawai malam ban san ka ba wane ne shaidan waye wakilin ka sai ya ce masa Allah ne wa zai tsaya ma ya ce Allah ne zai tsaya ma sai ga daga sai ya ce to shi ke ni kuma na yarda da Allah ya ɗauko dirhami ɗari ya bashi wacce za ka dawo man da shi ya ce zan dawo ma da shi lokaci kaza ya gaya masa lokacin ya ce saboda lokacin akwai jirgin ruwa da yake zuwa yana ɗiban mu sai ya kawo mu zan zo na kawo ma ranar da ya faɗa magana sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ya ce ran da ya ce zai kawo masa kuɗi ya zo bakin ruwa yana jiran jirgi babu jirgi ya jira ya jira sai ga yau kuma kai alkawari da musulmi shi ne sai ya samu wani katako sai ya fadin shi sai ya zuba dirhamin ya rube shi sai ya sa a ruwa ce Allah ga kuɗi shi ka kai masa ka ji mummune kawai ya juya ta gida shi wancan bawan Allah a garin su ya zo bakin ruwa yana jiran kwale-kwale zuwa shi ma bai zo ba ya yi babu sai ce ya ce to bari a samu kayan girki shi ne sai ya hada da wannan katako ya ɗiba ya da gida aka je za a yi girki a bude gaban nan sai ga kudu ya yi kudinsa ya yi gum sai bawan tsawon lokaci sai mutumin ya zo garin ya je same shi shi ya zo ya ce idan ya ce bai samu ba zai ba shi misali a ce ma ba mutumin kirki ba ne sai ya gani ya ce a wancan sun ta yi na nufin sai ya ce masa ranar da muka yi alkawari da kai gashi gashi ban samu jirgi ba amma na turo na ce Allah ya kawo mu an kawo ma ya ce Allah ya kawo mu wallahi ya ce ya kawo mu eh shi ke da ya ce to na gode wannan imanin da kake yi ko yau ka gwada haka yake wallahi ko gobe ka gwada haka yake kawai duk ba za ka iya gwada ba za ka iya gwada ba shi ke na saboda shi da roƙon Allah da addu'a da duk abin da ka sani yana buƙatar ƙarfin zuciya yana buƙatar yarda a cikin zuciya gashi Allah ba a masa dabara ka yadda kaɗan kaɗan baka yarda ba na sujidi ya sani amma in dai ka yarda magana ya tsare in ka yi addu'a ta Allah ya amsa na taɓa ku kistar wani malami da aka gaya mana mai ɗan makaranta mai ɗan makaranta za su tafi karatu sai suka zo bakin ruwa babu kwale-kwale malam ya ce wa yara yara ƙanana ya ce kai ai mu aikin allah za mu je kowa ya yi fatiha ya haukar wannan allah zai wuce sai yaro ya ce wala zali sai hau ruwa tab tab tab sai ya kai haka suka yi wannan galin yaro ta karuwa baya nutsewa sai suka kare sai yara suka taru a can saura malam saura malam ana jiran akara makalla da in yayi wala dali ya sa sai zai lime haka sai ya dawo eh da yayi shi kan sai da aka jira jirgin ruwa ina zai lime a haka yake shi zai jika kai zai koma ai daidai yake da addu'ar da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya man duk inda yake ma ciwo ka dora hannunka a wajen ka ce bismillah bismillah bismillah ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hazir guda bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah zai tafiyar da ciwon Allah zai ce wa ciwon ka tafi kuma wallahi gaskiya ne na in ka ga kayi bai tafi ba to akwai kokonto a zuciyarka ta sa ko da za a ci nan ce ya addu'a ma zai warke shi dai yana dai addu'a ne amma an jima daman fanadol din shi na nan na daman ya ajiye fanadol din shi ya san kawai ya ja fanadol abin zai yi so ya je addu'a ne ya yi addu'a amma dai na sauki sai ya sai yana wajen fanadol na yawa to shi wannan da
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna alquran me yasa ba za su tsaya su yi tuntuntuni akan alqurani ba me yasa ba sa tsayawa suna tunani akan alqurani wato tadabburi na alqurani yana sa mutum yana karatun alqurani ya riga jin alqurani yana bin jinin jikinsa wallahi yana sa ka duk alqurani yana shiga kwakwalwarka yana sa alkur'ani ka je yana latsa jikinka ka ji ka samu nishadi kana jin karatun alkur'ani amma fa sai akwai tadabburi to kuma ba yanda za a kai tadabburi in baka san me Allah yake faɗi to me za ka dabbara na baka san me ake faɗi ba me za ka dabbara hake na aiki ne akan mu yi kokari mu ringa sanin ma'anonin alkur'ani mutum ya san me Allah yake saboda alkur'anin nan fa da kai Allah yake magana kai Allah yake magana da kai fa wannan gata Allah ya mana fa kai Allah yake magana da kai ya saukar da littafi dan kai muna magana da Allah kai bar kaza ya ce kai kaza kai kaza amma kuma kai baka san me yake faɗa ba kuma kana nan amma in ana indiya kana jin me ake faɗa ka sa akwai wanda har indiya yake ji na wallahi aka nuna mu wani mutum wai yare takwas yake ji na ce akwai larabci aka ce babu na ce a sha na ya buga ai yare takwas duka bai riba in dai ba yaren da Allah yake magana da kai kai Allah na magana da kai baka san me Allah yake faɗa ba kawai ka rayu Allah baka san me Allah yake faɗa ba kuma za ka koma wajen Allah kuma Allah zai ba hisabi kuma Allah ne mai wuta Allah ne mai aljanna na kuma shi ya halitte ka kuma duniyar da kake zaune kuma abincin da kake ci komai na shi kake yi amma dai shi magana da kai ne baka ji ba baka gane ba ai kuma akwai akwai akwai matan basira a ciki ko fatiha nan yanzu a ce a samu musulmi bai zai iya fassara fatiha ba ai akwai akwai akwai akwai damsul basira ta ciki saboda fatiha nan fa ko ba ka nafila kullum sai ka karanta ta su goma sha bakwai mutumin da baya nafila baya kowace nafila wanda yake kaga musulmi dai akalla din rashin yin nafila da ya ringa raka ta yi fajiri din rashin nafila da ya ringa yin wutiri misali to ba su ma kullum sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai inda kana sallah to amma a ce fatihan nan ayoyi guda bakwai shekarar ka talatin a duniya shekarar ka arba'in a duniya shekarar ka hamsin a duniya amma aya bakwai baka sani Allah yake gaya ma ba dan Allah ku ɗanyi nazarin maganar nan ku gani yanzu kowane mutum ne a duniya Allah nan kullum ya bi kowa kana shagonka ya gaya ma magana a ci shekara bakwai yana gaya ma na kalmomi bakwai amma har yanzu baka gane me yake faɗa ba kuma fa wannan mahalicin mu ne wanda ya ce mana wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budu yace duniya ma gaba ɗaya an zo bauta masa ka kenan akwai musulmiya tsalla fatiha ya san me Allah yake faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba fatiha tsakaninsa da bawa kaman communication ne na tattaunawa ne tsakaninka da Allah in ka ce godiya ta tabbata ga Allah sai Allah ya ce bawa na ya gode mu in ka ce mai rahama mai jin kai sai ya ce haka har a gama fatiha har ka zo lokacin da za ka ce Allah ka shirya da mu hanya madaidaici Allah ce na shirya da hanya ta za hanya to a ce kai kawai babu Allah ta mu gyara
وإذا جاءهم أمر
kun san an ce goma na marmari ko na azumi to ni ban gama ko rabin ayar ban yi ba na Allah ya ce afala ya ta dabbaru da Qur'an ne sa ba za su tuntuntuni ba akan alqur'ani tuntuntuni yana da muhimmanci a cikin karatu a karatun alkurani a wata aya Allah yake cewa a kitabun anzalnahu ilayka ko liyadabbaru ayati littafi ne da muka san kuma dan su tuntuntuni akan ayoyi mu sai su ringa tuna me Allah yake so na yi me Allah yake so na bari ka ji ka ji wuta ka ji kai Allah ka tsare mu ka ji cewa kai Allah ka kiyaye ka ji aljanna ka ji daɗi ka ji nishadi ka ce Allah ya samu a ciki duk wannan shine tadabburi na alqur'ani in ka ji irin abin da Allah ya shirya wa ƴan wuta dole ka tsaya wata ran har sai kai kuka cewa Allah ya tsare ka saboda yadda Allah yake faɗin yadda zai wa ƴan wuta Allah da kai shi yake cewa a wata sura yake wa iza ulqu miha makanan dayiqan muqarrani ne yake da'u hunalika subura idan aka waɗa wuta ɗauri ɗauri ne fa da kasha ta wuta a ɗaure shi ɗaurin wutan malam sa'annan a jefa shi a wani lungu Allah ya kira wajen waje mai kunci wuta mai kunci Allah ya ce an jefa mutum sai ya kira ihu ya ihu ya ce wayo maimakon mala'iku su ce mata a yi haƙuri ko a rage kuka sai su ce mata latar da yau masu gonan wahida wani zuhurar kafira sai ce musu ai kuka ba ba a fara ba ina azaba ai ba a faso ba ba ce kuka a buɗe baki da kyau na yanzu za a fara kuka saboda azabar wutar jahannama karuwa take yi kamar yadda rahamar aljanna karuwa take yi idan ka shiga aljanna yau da a ce lissafin asabar da lahadi ne to misali yau litinin ko ka shiga aljanna to daɗin da za ka jiran talata ya fi daɗin da ka jiran litinin daɗin da za ka jiran laraba ya fi wanda ka jiran talata daɗin da za ka jiran alhamis ya fi wanda ka jiran laraba daɗin da za ka jiran juma'a ya fi wanda ka jira ran alhamis daɗin da za ka jiran asabar ya fi wanda ka jira ranar haka za a yi ta tafiya to haka wuta take azabar kullum da ban take kuma kullum karuwa take kuma ga shi ba a mutuwa ka za a duniya ne in wuta ta yau da ta kace ya kace a kashe ka kawai ba bai kashe ka a lahira ba ta samu kawai sai dai azaba Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki yace walau kana min indi ghairillah inda a ce ƙur'ani ya zo ne daga wajen wani Allah a ce ba ƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba Allah ya ce da wajen dufi ikhtilafan kafiya da sun samu sabani mai yawa a cikin alƙur'ani duk inda ka samu sabani wallahi kai ne kawai baka gane ba babu sabani ko ɗaya a ƙur'ani duk abin da ka gani kawai baka gane ba baka gane ba amma Allah madaukakin sarki ya cika alwa hatta maimai da kaji Allah yana ta maimaita tarihi a Qur'ani kowanne da hikimarsa kowanne da abin da Allah yake son ya isar kuma iyawa ne da cewa lalle tanzilun milladun hakimin ali wato ya sauka ne daga wajen mai hikima masani shine Allah shi yasa waɗanda suke fitar da wato abubuwa da suke lissafi na alƙur'ani ai za su baka mamaki abubuwa da Allah yake ambata kusan yadda Allah ya ambaci duniya yawan da Allah ya ambaci duniya da yawan lahira ɗaya yake a Qur'ani da yadda Allah ya ambaci haka haka abubuwa ya rinka ambatar su sai ka bi Qur'ani sai ka gani iri da yawan su ne yawa yadda Allah ya ambaci mace da namiji kai ta bi kai ta bi akwai mu'ujizozi na Qur'ani malaman mu'ujizan Qur'ani za su ta gaya ma zama ka yi ta bi za ka ga abubuwa na mamaki wannan yana gwada ma ta qur'ani daga wajen Allah shi yasa ka ga Allah madaukakin sarki kafiran mada da suke jin larabci wanda sun iya larabci suna takama da shi sai Allah ya ce musu su zo da irin alqur'ani suka kasa Allah ya ce su zo da da asharu suwarin misali su zo da sura goma suka kasa aka ce su zo da na aya duk ba su iya domin da sun kama yi sai ka ji gware suke yi da yi daidai da ƙur'ani ba wannan maganan allah ne wata mu'ujiza ta alƙur'ani ka ga fatiha kana karanta fatiha sau goma sha bakwai amma akwai ran da fatiha ta gundure ta wallahi banda alkur'ani ba abin da zaka yi ta karanta kana mai ta da gudure ka na wata babban mu'jiza ce Allah ya sanya alkur'ani ka je ka samu wani karatunka da kowane littafi ka gani yau a karanta ma shi da safe da yamma a karanta ma gobe a ƙara karanta ba ji gata da an kama za ka ji da Allah ka rabu da ni na sani na za ka ji ba ka sha'awa ba ka san nana na me za a yi oh me wannan motar to me wannan motar mutar shi na zubar da mai rsh 407dv dv tana ne sunanta motar ba duba sunanta ba to ai zai gane nama ka san ba kowa ya rike lambar motar shi ba a no ga maganar gaskiya ba kowa ne kawai lambar motar shi shi ne ai ko sabunci a yanda ke ko to ka ba kowa ya rike lambar motar shi ba to Allah madaukakin sarki na ran shi yau zaje abu
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا akwai wani abin da munafukai suke yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam suka je yaƙi to sai su zo su yi ta yaɗa jita jita su ce an kashe ai ba ma musulmi ko ɗaya da zai dawo an kashe su a yi ta yaɗa labarin iri iri munafukai suna yi ne don su kashe gwiwa masu zuwa labarai shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wai za ja'ahu amrun idan wani umarni ya zo wa munafukai min al'amni na zaman lafiya au da khawfi ko tsoro a za'u bihi sai su ta yaɗa labari jita jita kun san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya hana yaɗa jita jita ya hana jita jita wakila wa qalbi yanzu kowa da wayoyin Allah kaɗai ya san jita jitan da muke yaɗawa duk mutumin da duk labarin da ya ji sai ya ɗora sai ya yi ƙarya na duk ya zan duk labarin da ka ji ana son kamun ka ɗora labari ka tabbatar da shi ka tsaya ka yi haƙuri ka tabbatar da shi shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce walau rudduhu ila rasul inda sun mai da labarin da suka ji zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai da shi wa ila ulil amri minhu ko su mayar da shi wajen shugabanni a cikin su wanda lalle sun san kan labari to la'alimahu allazina yastanbiduna qulu da waɗanda suke binciken wannan labarin suke da ilimin labarin da sun san gaskiyar labari da za a gaya mutane gaskiya amma su munafukai da so suke kawai a yi ta yada jita a cikin a cikin mutane shi yasa lokacin da labari ya je wa sayyidina Umar har musulmi ma suna ta yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matarsa gaba daya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matarsa sayyidina Umar ya jiyo labarin ya taho ya zo ya samu mutane a masallaci ya ji su suna wannan magana bai tsaya ya ce musu ba sai ya shiga ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ce ya rasulallah ka sake matanka haka ya tambayi annabi sallallahu sai manzo Allah ya ce a ban sake su ba Umar ya zo ya ce Allahu akbar annabi ko ya saurara annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake matan shi bai sake su ba manzo ya zo ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sake su ba ya daga murya shine kaga abin da ake so a tabbatar abin da ya faru tsakanin mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ne suka haɗe masa kai wanda ya bi su ya ba su zaɓi cewa in duniya ta so to zai sallami kowanne a cikin su zai ba su sallama mai kyau kowa ya je a ci duniya amma in Allah suka zaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan lahira to shikenan Allah ya musu tanadi na kayan jin daɗi a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya soma da nana Aisha ce to Allah ya ce da za mu ku zaba ko ni ko kuma rayuwar duniya nana Aisha ya ce ki je ki shawara da ta ce akan ka zan yi shawara ta ce a ni na zaɓe sai ta ce amma kar ka ga sauran mata kar ka ga sauran irin ko wata za ta yi ganganci da ce ita ya ce karka gaya wa musu cewa ni ga abin da na zaɓa amma dukkansu ba wanda ba ta zaɓi manzan Allah dukkansu kowace kowace suka zaɓi annan sallah sallam akwai lokacin da annan sallah sallama ya yi yaji yaji ko ba sunan shi yaji ba a yaji shi ma abu ya ce ba zai ma ƙara shiga gidan ba sai bayan wata ɗaya sai koma masallaci na? me kace? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba zai ƙara shiga gidan ba sai yayi wata guda ai wannan ka gane cewa kai daga yanzu kake ta abin nan da mata ta ma dan abu ka kama fada ka kama jin haushi ba ka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kana koyi da shi da duk ba kuma da kai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi wata guda amma sai aka yi sa'an watan ya zama mai ashirin da tara a lokacin har suna na aisha ba su san cewa wata na ashirin da tara saboda ita na aisha ta ce na fi kowa san manzo Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallama na Allah Allah lokacin yayi ta ce kawai sai ina ta littafi kawai sai na ga ashirin da tara ya shigo na zo na ce ba ka ce sai ka yi wata ba eh ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba sai ce ya aisha ai wata a wajen allah yana kwana talatin kuma yana kwana ashirin da tara da aka yau ɗin da ya dawo wata guda ne eh ka ga da kai ne sai ka ƙara fusata ko ka ƙara komawa ka ce ka dawo wata eh wannan duk wa'azi ake mana allah karatu ake wa musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam an ka duba da ciwon da ya yi na ƙarshe aisha ya yi yanayi mana wasiki da mata sau su bi ne za a kaira ya ce ku ɗauki wasiki na ku kyautata wa matan wasiki ya yi damun wasiki da abu biyu ya mana da sallah da kuma iyali a kula da su a yi haƙuri ma ka ce ba za ka yi haƙuri ba ne sai ka je ka yi yin haƙuri abinda zai faru ne shi ba abin na abin sabo da zai ba in kai hakuri kuma za ka samu lada a wajen Allah babu wani namiji a duniya da ka gan shi yana zaune da mata ba hakuri ya yi babu shi ko wani ya san wani na sai wani o sai na zuri ji wallahi haka Allah ya tsara abin kuma in kai haƙurin ka ci riba a nan duniya ka ci riba lahira ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu lada kuma rayuwar ta yi kyau saboda wata haƙuri yana da riba shi haƙuri ba a nadamar ba ba wata rana da mutum zai ce yana ci yatsa da na sani da ban yi haƙuri ba ba a samu wannan rana sai dai ka ci yatsa da ma kayi haƙuri kuma ya ishe mutum mai hakuri alkawarin da Allah ya mata don tashin alkiyama Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ranar da lada ɗaya yake wahala amma aka ce kai za a baka lada ba lisani wato za a ɗiba ma ladan kawai da zai sa ka haye ne ka shiga aljanna eh kaga wannan ya ishi dan adam ya zama ya yi hakuri eh Allah ya ba mu hakuri su ma matan fa suna da hakuri na a suna da haƙuri Allah suna da haƙuri kuma suna haƙuri da mu su jarabawa da Allah ya musu ba ma dubawa ne su kaga Allah ya yarda namiji ɗaya a wuri guda hudu amma kaga astagfirullah to ga mun tsaya ba sai na faɗa ba kun gane na ji duniya da duk police station din duniya kullum a faɗa yake da a kace kace ake da yaki na eh ka gane su ma din akwai hakuri da suke akwai abin da suke to shi yasa ake so a ringa ganin wannan kada kullum layi ɗaya za ka yi kallo kawai kullum su ma akwai hakuri da suke ka duba ɗaukar ciki a haihu ai aiki ne me yasa ka ji Allah ya ce duk wanda ya saba wa iyaye shi zai tashi a wuta ai bai kyauta ba ne musamman ma uwa kana cikin da ta yi ta yi barci da kai ta tashi da kai ta yi tafiya da kai ta yi wannan da kai duk kana cikin ta ba wani lokaci yaro a cikin har wasa yake yi na in ya tashi ya ci abinci ya miƙa a ciki duk kana ciki haka aka yi ta rike ka amma kuma ka fito ka rasa wanda za ka muna nawa ka rasa wanda za ka wa rashin mutunci sai wanda dan kaga mutum ya cancanci azaba eh shi yasa ake girma masu kuma in ka duba irin wahala da su suka ɗauka ko musulunci ya ya cire shi a nan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi man a haƙun nasi bi husni sahabati wani ya zai ce ya rasu a duniyar nan waye fi cancanta na kyautata masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa babanka sai kamar ya ce na ji wannan sai wa kuma sai ya sake cewa sai babanka ya ce eh na ji wannan sai wa ya ce sai babanka sai da ya gaya masa suru a na hudu sai ya ce sai babanka sai babanka shi ya sa maluma suka ce to idan biyayya da ake wa iyaye maza uwa da uba guda ɗari ne to ita uwa tana da saba'in da biyar uba yana da ashirin da biyar ai kun gane amma ashirin da biyar ɗin da shi sai ka shiga wuta ina nufin ba ana nufin kare na mahaifinka ba na ko ka kai masa biya a ana nufin girman nata ya dana nashi saboda irin tsawaniya da ta yi da kai ta zo in ba ka da lafiya ba ta da lafiya in ba ka yi bacci ba wani baban ma shi in yaro ya kuka ma wai hawashin maman yake ci don tsabar zalunci akwai wanda wai in yaro ya kuka sai ya zagi uwar suna yi zalunci babai ita ta sa shi kuka ba na a'a kawai wai dole ne sai shi baya son ya ji kuka ba kyau yadda take naka hidiman kai ma ya kamata kai naka hidiman yau ka taya ta da ka su ma suna kokari amma fa wasu ma na wasu in ka ji labarin wasu kowace bangare za ka je ana samun labari mun je muna program a gidan rediyo malamin da muke program da shi yake gaya mai a ranar da ya yi kesin kesin yarinyar anguwarsu ne ba wai labari ba wani ya aure ta ba zan faɗi labarin wanda ya je rediyo zai ji labarin baya zuwa ya yi aiki kawai sai ya zauna sai ita da 'ya'yansu take zuwa ta neman kuɗi ta ci da su to wai ta zo ta nemo abu ta yi abinci wai sai ce shi ma sai an zuba mara wai akan ba a zuba masa bane shi ne ya je ya fitsari a cikin miya inda ka san tatsuniya wallahi ba zan faru garin su ba wallahi abin ba daɗi wallahi kuma yayansa za a ba ba ko ba shi ya nemo ba wai haushin ba a zuba mar ba shi yasa duk da mutum da iyayen mu sai addu'a Allah ya ji kansu wanda suka rasu wanda suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya على جبل فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
Allah madaukakin sarki ya ce faƙatin fi sabilillah ya rasulullahi sallallahu alaihi alaihi wa sallam kai ka yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah kuma la tu kallafu illa nafsa kada ka dora wa kai wani dole sai ya je sai kai kai kanka aka dora wanda zai je je wanda ba zai je ba ya tsaya dama ayi da yawa Allah madaukakin sarki wanda ya ce ka gaya musu idan rayuwar duniya suka zaɓa ko menene wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya lissafa ƙarshe wata jihar sun tarshona kasa da hannun mamayan wa masakin da targauna habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri eh ku ga an farkon ayar yawa kul in kana aba aba ubu wa abna'u har zuwa ƙarshe Allah ya ce ka ga musu din iyayenku da ƴaƴayenku da danginku wato da da kuɗi da kuka tara da gidaje da kuka gina da kasuwanci da kuke yi da duka waɗannan kun zaɓe su kun fi san su akan Allah kun fi san waɗannan kayan akan Allah shine sai Allah ya ce Allah ku ce musu shikenan a je a ci daɗi lafiya ba ku je a ci kwana nawa za a yi yanzu kwana nawa zai rage mana a duniya da yawa na? na'am da yawa ne shekaru da yawa ko yanzu cikin nan wajen akwai wanda yake tarin zai shekara ɗari nan gaba tambaya ce a nan wajen akwai wanda yake tarin tsakanin shi da allah zai yi ɗari nan gaba na a tsakani da Allah ne a ce a ranka kana sa ran za ka yi wannan na na ga kowa ya shi waɗo a yi ga wanka to ai gaskiya ne haka ne wallahi shi yasa Allah madaukakin sarki ce kul mata'u duniya gani duka wani hayaniya duk nan lokaci kadan ne shi za ka dage karka ce wani kai saurayi ne waye waye waye a'a ka dage ka bi Allah kawai dan baka san yadda za a yi na ka dage ka dage kuma ana addu'a Allah ya sa a dade ne amma duk dadewan duka sunan shi dai hayaniya saboda yanzu dadewan za ta kare yanzu za ka ga mutum mai karfi mai iko mai ya dawo ya raba babu an gama shekara shekarun haka suke ta gudu suke ta gudu eh generation yanzu ya wuce wani zai biyo shi wani za ka ga da wuya ka ga mutum ya rayu da waɗanda suka rayu da kakannin shi na babu su yanzu nan nan zai iya rantsuwa da Allah babu wanda a cikinmu ya ga baban kakan shi wani ya ce mun gashi na na to an samu guda daya na a baban kaka ba baban kaka ba eh yawa a a a a ambasada bari na ba lissafi ka gane ka san kaka daban baban kaka to yauke wato wannan shi ya haifi kakanka to shekara ta nawa a e zai iya yiwa ana samun su amma yana da ɗan wahala to to mun samu ɗaya ina na biyu kai kai to kaga ai irin wannan ma ko a jakar magoriya ka faɗa sai an yi hira da shi shekara ɗari da talatin ba ina nufin a cikin al'umma yanzu duk abujan nan a ji a ce an ajiye ma kuɗi ka je ka kawo tsoho mai shekara ɗari da talatin ka ɗauka misali nake a ajiye ma kuɗi a ce a je ka je ka nemo tsoho mai shekara ɗari da talatin ka zo ka ɗauka ba sa ka ce ba za ka ɗauka ba na duk wani da kaga sun tsufa ba ba tsofaffi ba kawai abin da ya lokaci na yanayi ne da aka yi yanayin rayuwar duk ta canza haka ne yanayi duka amma dai mutum ya sani kuma ya zai daɗe ne to ya ringa shirin tafiya wannan shine karatun in ma za ka daɗe Allah ya ka daɗe amma ka zama shiri cikin shiri domin wani alƙawarin daɗewa ba ku yi da Allah ba ku yi da Allah sai addu'a ana fata Allah ya sa duka mu daɗe amma dai ka zama cikin shiri shine basira shine ilimi shine karatun da alƙur'ani ya koyar da mu ka zama kana cikin shiri so duk lokacin da tafiya ta zo shikenan sai a tafi kuma a tafi lafiya don wannan shine abin da ake fata Allah madaukakin sarki in mun zo sai mu tashi fakatin din aya ta 80 da nan da hudu وعليكم السلام sun yi da ku gyara wani abu yana Allah Allah ya tambaya ya ce gyara na'am amma ya barazana ya zubar da lada a kudi ai ka san barazana tsorata mutum ne ko ai barazana ma'anar shi tsorata ko to mata ba a sa musu barazana ana son ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri amma wannan bai hana fa a yi wa mata faɗa ba hasali abinda musulunci bai yarda ba shine kar ka bar matarka ta halaka ina nufin kar ka bar ta ta zama tana taba Allah ta yadda za ta shiga wuta wai dan kana son ta wannan kuskure amma wai dan kai karar laifi annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka masa laifi in shi aka wa hakuri yake an masa laifi fiye da yadda ba ka tunani kai yanzu an gwada ma rabinsa bare yanzu da azumin nan da yamma ka duba hadisin balaraban nan da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta ba fa ba shi ba kyauta ya zo kuma ya zo aka gaya masa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya zo sai ya yi rashin sa'a a annabi sallallahu alaihi wasallam za su anguwa ya zo ya ce na rasulullah aka ce ai gashi can sai ya ringa bin su a baya a baya an gaya masa irin mayafin da ya sa sai zai ya kama mayafin manzan Allah sallallahu alaihi ta baya sai ya binciko shi sai da ya masa zane to annabi sallallahu alaihi wasallam baya waiwaye sai ya juya sai ban Allah lafiya sai ya ce na ji an ce kana kyauta ni ma na zo ka bani hankalin sahabai ya tashi zala ya ce ba da ya ca kuma a je a bashi kyauta sai da abin ya marta ne a wuya ba ya je ya sa aka bashi kyauta ba ta sallame shi to yanzu kai ba ma kyauta ba ko bashi mutum yake binka misali yanzu yadda ka fitan nan ya je kama rigar ka sai ta ma zane a wuya ya ce ba ni kuɗi na kaga yadda za ku kare da shi na nufin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ya koyar da hakuri kuma yayi hakuri inda kawai baya kyalewa shine an taba dokar Allah eh inda yake dan dan shi ma ya bi kowa bin Allah so in an taba dokar Allah shi yasa lokacin da wata yarinya cikin waɗanda suke masu hali a garin garin Madina ta yi sata gidansu masu hali ne sai za a yanke mata hannu sai ana ta kai kawo cewa ya kamata fa tunda yar manya ce a dan roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri aka ce to ai waye zai iya tunkaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ce ya haƙuri sai aka ce a akwai usama dan zai saboda shi irin suna suna raha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ba mu iya kuma annabi na san shi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ba mu iya wannan aiki sai usama suka zo suka lallaba usama cewa je dan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ga dan yi hakuri da ya je yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah usama yanzu kai ne zaka hana ayi haddin Allah manzo Allah ya fushi to haka yake duk abin da yake ya shafi ubangiji baya amma in nashi ne sai ya abu kuma kai ma haka ake so kai fushi akan addinin Allah kai fushi akan an saba Allah amma ba wai dan an saba ma ba na saba ma kai abu Allah alaikum
Malam tambaya ta samu da kan fitta kai ya halatta kai da tariya ko kuma ya halatta su ba ya kamata su kira mutum guda.
wannan suna ne na tambayi malamai na ai kun ji tambayar ai zakar da kai yace ya halatta a yi da taliya makaroni ko kuwa spaghetti ne na ba zai tambayo ma
Salamu alaikum. Ana bai tambayar da ke so tambayar da ɗaurin da kai so wasu lokuta.
To.
Akan sallah. Jiya za mu yi sallah.
na'am
domin ba Allah ya kusa da ni. Na sha yi so yawan mutane da mutane suna yi. Shi ma ina zuwa bayan mun je da sallah. Sai ce a'udhu billahi samiyil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sai ce Allah. Sai yin sallah. Kuma na ina so
kai ba ka bada na kai ba ka bada
malam shi ne ba na yi manci ya tsara wurin su abin da ya A'a, dawa.
ne- Sai ya wanda ya faɗa.
eh nace kai ba ka faɗa ne Eh, ina faɗa mana a wani.
to me mamaki kuma Na.
me abin mamaki okay okay bayyanawan to yayi babu komai babu komai amma dai asantawar shi yake ya fi bay- bayyana babu komai in kuka yi sallah yanzu da liman zai zo liman da zai muku magarewa misali in ya zo ya ce ya ce allahu akbar ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah misali yayi karatu haka da babu komai a sallah nan ba wani abu da ya yi wanda zai zai taba sallar amma dai asattawan domin hadisan asattawan su ne suka na suka fi suka fi wani kuma da ka gani a hakan asattawan ne wai shi wannan ba wani wallahi asattawan ne ya yi bai sani ba akwai wanda a haka yake ah ba ka gani a cikin mutane sai wani ya kuna zaune a mutane zai ce wani ku je zo mu je mu yi sirri yana can amma kuna jin me suke fara ah ba ku ji to ga kai kai last week a can a ga abin magana Mm. za ka ga za ka ga za ka ga mutum sun ja gefe amma wai sirri amma kuna jin me suke faɗa kuma har ga Allah shi sanin yake yi Na'am. Na'am. Na'am. Ba da ya zo abin da ya fara faɗi a wuzu billahi min shaitanir alim na shaitanir rajim ba sai ce Allahu akbar. Eh. Haka ya faɗa. Haka na faɗa, haka na na faɗa ai. Wannan nayi kawai misali ne. Mutum ya zo zai soma. Ai ka san an ce kullu amrin zibali ما لم يبدا بسم- بذكر اسم الله فهو ابو تاب kowane abu dama ana son ka soma shi da bismillah komai ne umarni ne iyakaci wajen bayyanawa ne da asirtawa shine ake samun bambanci wani yana yi ba a yi duk da zama da tashi da komai ba abin da ya wuce canja ka soma shi da bismillah kamar sallah amma ko wanda ka ji ba sa yi ba ba sa yi ba ne suna yi a asirce ne eh suna yi a asirce in kuma ka san ba ka yi to ka ringa yi ba fili ba amma ka ringa yi a asirce kar ka zama ba ka yi eh wallahu a'lam wa alaikum assalam amin to
da ji daɗi a kan ma'amulan su ko zamantakewar suna rayuwa tsakanin matan nashi da baki
munafurci kan ba zai iya ba. munafurci ba zai iya ba amma zai iya yin diplomasiya haka in ka ce munafurci kamar zai iya hada su fada ke na wannan kan haramun ne ga kowa eh ai na gyara ma magana ne cewa zai yi munafurci a'a yawa ko gulma ya je ya ce tana zage ki jiya ta zage ki a wani ai ya ya ka tara amma na ɗauka kana nufin shi zamantakewar da ta shafe shi da ya ɗan shirga wannan ƙarya kaɗan ya ɗan wa wannan ƙarya in shi kake nufi eh yawa ai ka- ka san zamantakewa daman musulunci bai hana matarka ta ɗan yi ma ƙarya ba kai ma kuma ka dan mata ƙarya wata nan kuma dama ana ɗan yi ko na ai za a yi ba a zauna musulunci ya san ba za a zauna a ce kawai gargar gargar ba hmm? to shi yasa ya ɗaga ƙafa in dai wajen zamantakiya ne. sai dai dole ka kula irin yawan basiran matarka irin yawan ƙarya da za ka ringa mata dan idan ka za ka zama wawa kawai ta dauke ka wani shaka tafi ina nufin yawwa sai ka ga irin basirar ta sai ka tsara mai kyau wanda za ta iya hawa ta zauna yawa shi ne Allah wa ala wa alaikum assalam wa rahmatullah daga kai sai malamin nan da ya shigo shi ke nan sai mu tashi na'am Allah ne tambaya na shi ne kamar yadda shekaran jiya azumi yana takwas ta samu wani A tara dai ko?
A tare ne ko takwas shekaran jiya.
oh shekaran jiya na'am.
An samu wani bawan Allah da ya musulunta.
Na.
So duk abin da aka faɗe mishi ko sai kan je kamar an ce ko ƙarshen azumi zai rama da takwas ɗin da ta wuce shi ko kuma babu. Shin zai iya rama ko a kuma a a a a ba yauke gaskiya ne saboda ba zai rama komai ba ne ai shi ya rama abin da shi ba ma musulmi ba ne a kan shi bai ma zama musulmi ba ai azumin baya kai shi so lokacin da ya musulunta lokacin musulunci shi ya fara sai gaba banda baya al-islamu ya dubbu ma qabla duk abin da ka sani ya wuce ya wuce musulunci ya share shi da yanzu sabon da haka ba zai ba zai rama ba. Mm. eh ba zai rama ba daga lokacin azumin sa ya fara ba zai rama ba zai kama baki kuma ya yi shikenan zai dora na gaba ne Mm. na'am wa alaikum assalam nan gaba ta malam
Ni ne ina da kasuwanci na gyaran farci sai wata bayanan na son ana sauran kwana goma a ɗauki azumi. Ya ya musamman na sai ɗauki musamman.
eh To ana sauran kwana goma a'a ba dai ka gyara masa farce ba ne a ɗauki azumi.
a'a na ce ba dai ka saurare yi tukuna daya eh dan toci gaba na Sai dai ce wani idan ana yawan yawan goma ga watan Ramadan
saboda na sai a gaya mana ni ma yi hankuri kuma da sa ba kuma ita ma sa kwanan daga kaduna da a kawo shi ido a kawo ba ni kuma da sa raina ya ashe wannan abu wannan wanda shi ko wanda shi yamma to sai ta ce man a yi hankuri biyar da an ka kawo shi to ni ba na samu da amma bai na samu ba ta ba da ba amma gaskiya na samu da amma na samu da samu sai mu na lura da ana da wani shi ba samu da yi wanda ana da ni da za a ce ya fasi da ya kai mini to to yanzu yanzu mun gane ni tambayan ka nake yi na ce ba dai yanke mata farce kai ba a'a ka amsa min mana awo haramun ne haramun ne ku ji da kyau an gare a ya isa haramun ne haramun ne namiji ya yanke wa mata farci haramun ne namiji ya yi haramun ne mata ta yi sai dai in mijinta ne ko ɗanta ko mijinta ko ɗanta ko wani muharraminta wanda duk ya san ko matarsa ko kanwarsa tana ba wani ƙato hannunta ko kafarta ya hana ya yanke mata wallahi ya hana ta ba ma magana azumi ba ko ba a azumi haramun ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi da wannan abin ya faru gara mutum ya dau hali ya sa a cikin wuta tunda da ba za ka yanke mutum barce ba ka taɓa jikinsa ba ko zai yanku zai yiwa da ka ji tsoron Allah a daina yawa a daina kuma in aka daina shi Allah shi yake wadatawa eh shi yake wadatawa Allah shi zai ba da abin da in an ka ji tsoron Allah zai kawo wasu kwastomomi ba abin nan eh insha Allah sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ina na abu